الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا مسلمي na wannan gari mai albarka garin maradi a cikin jamhuriyar Nijar ina farin cikin kasancewa ta tare da ku a wannan dare mai albarka a wannan markazi na musulunci wanda aka saba ana gabatar da wato wa'azuka na musulunci lokaci mai tsawo a wannan farfajiya ta masallacin da ake ce da shi masjidul muhajiri a yau alhamis goma ga watan hudu shekara ta 1442 hijiriya wanda shi ne ya dace da 26 ga watan sha ɗaya. shekara ta wato dubu biyu da ashirin miladiya abinda na so mu tattauna a kansa shine wata aya ta alkur'ani ko wasu ayoyi na alkur'ani wanda zan yi shimfiɗa da su ayar farko ita ce ayar da ke cikin suratun rum a aya ta da take Allah tabaaraka ta'ala yake magana akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala takunu minal mushrikeen minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun aya ta biyu cikin suratul an'am aya ta 159 innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay' yan wana musulmi a sakon zancen shine yaya musulmi ya kamata ya zauna da dan uwansa yayin da ya samu sabani da shi sabani tsakanin musulmi da musulmi sabani tsakanin musulmi da kafiri yaya musulunci ya karantar da mu kuma menene illoli na rarrabewa da watsewa da cewa da musulmi suke a irin wannan zamani na farko dai Allah ya hana mu mu fada cikin wato wani rami da sauran addinai na kafirci suka fada ahlul adiyani ko almilalus sabiqa waɗanda suka gabata wanda tarihi ya ba mu labari irin kaskanci da suka fada da tozarta da suka fada da rashin cin nasara da suka fada su waɗannan ƙungiyoyi na kafirai Allah ya ce kada ku zama cikin su kada ku zamanto kamar kuna tare da su wala takunu minal mushrikin mushrikai waɗanda suka rarraba addinin su suka zamanto a kyakkece a wawwatse shine shi'a a rarrabe a babbaje kowace kungiya ko kowace jama'a suna alfahari da abin da suke tattare da shi sabani ko rabuwar kai ana ce da shi al-iftiraq ko al-ikhtilaf ko at-tamazzuk duk waɗannan kalmomi ne da hadisai da kuma ayoyin alkur'ani suka yi bayani akan su ya saba wa shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai suke cewa ahlul kitab wato sun samu matsala a cikin addinin su saboda imani da suka yi da rarrabuwa da wawwatsewa sun halaka saboda sun yi amfani da son zuciya da ra'ayi da ma'arif lilbaghi bainahum dan su zalunci a tsakaninsu Allah ce wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghayan bainahum ahlul kitab wadanda Allah ya ba su littafi ba su yi sabani ba sai bayan ilimi ya zo musu saboda zalunci a tsakaninsu anan ayar tana zargin wanda yake fada ko yake raba kansa ko yake yaƙi da ɗan uwansa alhali yana da ilimi yana tsane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi tarbiya wa sahabbansa ya koya musu muhimmancin zaman lafiya da ƙaunar juna duk da cewa ana iya samun saɓani a tsakaninsu zan yi bayani akwai saɓanin da ba yanda za a yi dole ne a same shi akwai saɓanin da aƙida take sa dole a same shi akwai sabanin da tsabar bin gaskiya ne yake sa a same shi akwai kuma sabani na ra'ayi akwai kuma sabani na son zuciya manya manyan sahabbai ana ce da su kira mu sahaba Allah tabaraka wa ta'ala ya kala yarda a gare su suna ganin cewa shi sabani da ake kyama ake gudu la ya ci bi khair baya zuwa da alkhairi rabuwa da watsewa da kecewa ibn mas'ud shi yake shi yasa yake cewa al-khilafu shar inji ibn mas'ud yace sabani sharri ne ya al'umma musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa a rayuwarsa ya bi duk hanyar da zai bi ya tumbuke wato rikici da rashin jituwa da rabuwar kai a tsakanin sahabbansa radiyallahu anhu wata rana wani abu ya faru tsakanin mutanen makka da mutanen madina al-ansar wal muhajirun sai ɗaya daga cikin mutanen almuhajirun sai ya ɗaga hannu ya ce ya lalmuhajirin ya ‘yan uwana almuhajirun ku doka mun taimako shi ma ɗan madina sai ya yi kirari ya ce ya ansar ya ‘yan uwana mutanen madina sai tab a kunnen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya kuke mu'amala irin wannan mu'amala kazantacciyar mu'amala wa ana baina azhurikum ina raye ban mutu ba da'uha fa innaha muntina ku daina wannan abun saboda abu ne mai doyi nuna rabuwar kai nuna watsewa nuna kecewa fada da juna da kabilanci wannan abu ne mai doyi shine yace muntina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda yazo a riwayar abdullahi bin umar Allah ƙara masa yadda ya ce wata rana na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya jiyo saucin wato wasu mutane guda biyu sun yi saɓani akan wata aya ta alƙur'ani yu'rafu fi wajhihi al-ghadab take sai aka ga alamar fushi a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya musu fada yace dan me yasa za ku zo kuna sabani akan littafin Allah innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab ai waɗanda suka gabace ku sun halaka ne saboda sabanin da suka yi akan littafin su wannan riwaya ibn hazm ya kawo ta cikin littafin al-ihkam fi usul al-ahkam mujalladi na biyar shafi na 66 akwai riwaya daga nazal ibn sabra yace naji abdullahi ibn mas'ud yana fada yace naji wani mutum wata rana ya karanta wa ta aya ibn mas'ud yace sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafaha naji wani ya karanta wata aya ni kuma naji annabi ya karanta ta ba irin yadda wannan sahabin ya karanta ta ba ibn mas'ud yace da mu zo mu yi sabani mu yi fada fa akhadtu bi yadihi sai nayi riko da hannunsa fa ataitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai na zo na samu manzon Allah da shi wannan mutumin nace ya rasulullah ga wannan naji yana karanta aya alqur'ani ba irin yadda naji ka koyar da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya murmushi yace kila kuma muhsinun kowane ɗaya daga cikin ku ya kyautata daidai yayi akwai kira'o'i wacce kira'a ta ce kaza wannan kira'ar ma ta ce kaza imamu shuba yake cewa a cikin hadisin manzo Allah ya ce la taftalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku kada ku kada ku yi sabani ya ku sahabbai saboda waɗanda suka yi gabace ku sun yi sabani sun yi fada da junansu sai suka halaka za mu yi bayani gabar magana ta biyu akan yaya magabata suka yi sabani ba wai an ce ba za a yi sabani bane ba no dole za a iya samun sabani tsakanin uba da uwa ma ana iya samun sabani tsakanin ɗa da uba ana iya samun sabani tsakanin malami da ɗalibi ana iya samun sabani tsakanin ainihin wato sahabi da sahabi ma ana iya samun sabani ina so na kawo mana misalai na sabani da sahabbai suka samu a tsakanin su amma fa ba su yi fada ba ba su yi yaƙi ba ba su yi gaba da juna ba na farko shine su salafus salih Allah ya yarda da su sun yi sabani a cikin ra'ayyukansu na wasu abubuwa amma saɓanin bai sabbaba musu watsewa da faɗa da juna har ma da ɗaukan makami ba a'a ba su yi tafarruf ba saboda sun samu wani abin da ake ce da shi wahdatul qulub zukatansu sun haɗu wanda wannan haɗuwar zuciya ya fi haɗuwar gangan jiki ana iya haɗa jiki a zauna a wuri guda amma zukatan ba a tare suke a wuri guda ba kuma duk wanda zuciyarsa ta haɗu da zuciyar ɗan uwansa tsakani da Allah to zai zama mai yi wa ɗan uwansa haƙuri zai zama mai yi wa ɗan uwansa uzuri kuma wannan shine zai sa mutum ya kubuta daga al'ilalun nafsiyya illoli na cikin zuciya ta ɗan adam na son zuciya da sauransu yau mu musibar da take damun mu ita ce musiba ta rabuwarmu har a cikin zuciyarmu fada da junanmu har a cikin zuciyarmu da harshenmu da mu'amalolinmu da sauransu yanzu nan malami mai wa'azi na farko da ya sauka yake ta buga mana misali akan siyasa kur sai mu zo muna zagin junanmu muna la'antar junanmu yanzu nan ya gama bayani wane tsine wane albarka wane zagi wane kuma ba mamaki ma wani yana goyon bayan wani kafiri ne ma to kaga ashe akwai bukatar musulmi su san muhimmancin wato illar samuwar rashin jituwa da sabani a tsakaninsu a cikin kowane abu ne kuwa kuma ko da an samu sabanin kamar yadda na faɗa dole ne a samu sabani a juna to yaya ya kamata mu rayu in mun samu sabani shine babban abin da wannan muhazara za ta mayar da hankali a kai insha Allahu tabaraka wa ta'ala dole ne idan mun yi saɓani kada mu yi abin da za mu rugurguje da awarmu kada mu zo mu yi abin da abokanan gaba za su yi mana dariya kada mu yi abin da za mu buɗe ƙofa ga maƙiyi ya zo ya mana illa akan aƙidarmu dole ne mu lura da wannan dole sai mun yi haƙuri dole sai mun kai zuciya nesa kamar yadda zan zo in buga mana misalai masu tarin yawa na sabon annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah ana samun wato a sabani a kamar yadda alqur'ani yayi bayani Allah yace wala yazaluna mukhtalifin a cikin suratul hud a wata ayar cikin zariyat Allah ce innakum lafi qawlin mukhtalif a wata ayar Allah ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawm alqiyamah فيما كانوا فيه يختلفون duka waɗannan ayoyi ne na cikin alkur'ani suratu yunus suratu zariyat suratu maryam da sauransu duka abinda ayoyin suke nufi lallai ne larura ne a rayuwar ɗan adam zai iya yiwa ya zauna ɗan uwansa ya samu saɓani da rashin jituwa shi yasa ce innakum lafi qaulin mukhtalif ya kuma ce wala yazaluna mukhtalifina illa sai wanda Allah Ubangiji ya masa rahama sannan yace ran tashi alkiyama Ubangiji zai hukunci tsakanin mutane dangane da abin da suka kasance suna yi na sabani a kalmar larabci muna da alkhilafu akwai alikhtilafu duka abin da ake nufi mutlaqul mughayara al mughayaratu fil qawli aw al mughayaratu fil ra'yi أو المغايرة في الهيئة أو المغايرة في الحال أو المغايرة في الموقف دو wannan shine abin da ake nufi da al-khilaf wal ikhtilaf wato samun bambanci a wajen zance wani ya ce kaza wani kuma ya ce kaza sai ga an ɗauko zance a ce ai malam wani ya ce kaza ai shi kuma malam wani ya ce kaza ko kuma dangane da abin da ya shafi ra'ayi wani yayi bayani ya ce shi ga ra'ayinsa kaza wani kuma ya ce ga ra'ayinsa kaza tunda ka ce ra'ayinka ne kaza wani ma ya faɗi ra'ayinsa ai bai kamata kai faɗa da wani ba dan ya faɗi ra'ayinsa tunda kai ma ra'ayi ka kawo ina fata ana fahimta yanzu zan iya ce mana a Hausa ra'ayina ne ina shan kankana wani kuma ya ce ra'ayina ne ba na shan kankana yanzu sai mu yi ta faɗa wannan ya ce yana shan kankana wannan ya ce ba shan kankana wani ya ce ra'ayina ne na wa'azi a tsaye wani ya ce ni kuma ba zan yi wa'azi ina tsaye masu saurare suna zaune ba ra'ayina ne to sai mu faɗa da juna wani ya ce ra'ayina ne ni ina shan ruwa kafin in kwanta wani kuma ya ce ra'ayina ne ni ba zan shan ruwa kafin in kwanta ba saboda zan ta tashi fitsari da daddare sai mu zo mu ta faɗa da junan mu to kenan a iya samun bambancin ra'ayi yanzu wani ra'ayinsa ne ta sa farin kaya ga shugaban majalisar malamai farin kaya sa asin da asin ni kuma kaga kaya na da na sa bulu na sa kaga ba ra'ayin mu ya sha bamban ya sa farin kaya ni na sa bulun kaya ko ba haka bane ba to ashe zai iya yiwa ra'ayi na rayuwa yau da gobe ko ra'ayin abinci ko ra'ayin abun hawa ko ra'ayin wurin zama ko ra'ayin kaza ko ra'ayin siyasa hatta a siyasa yanzu wani zai ce ra'ayina ne ni jam'iyya kaza zan bi wani kuma ya ce ni kuma ra'ayina jam'iyya kaza zan bi kuma duk musulmi ne kuma duk ahlus sunna ne shikenan sai su ki gaisawa shikenan sai su raba sahu a masallaci shikenan sai wane ya daina bin wani sallah shikenan sai wane hau bari ya tsine wani albarka kamar yadda malami yake bayani dazu kalmomi bakin mu sun cika dangane da sakin kaulashin kaulasan wani arne ne wani kafiri ne wani munafiki ne wani dan wuta ne wani kaza saboda bambancin ra'ayi alhalin kai da matarka ma kuna iya samun bambancin ra'ayi kai da ɗanka ma kuna iya samun bambancin ra'ayi da fahimta amma kuna zaune a gida yo kai kanka fa da Allah ya halicce ka a dirin jikinka ma akwai bambanci yanzu ku duba yatsun hannuna Allah da yi su guda biyar duk a hannuna suke wannan shine hannun wannan amma kaga da suka zo sama sai suka rabu wannan kaga sai aka yi ta gajeriya mai kauri wannan sai aka yi ta yar doguwa ta fi wannan amma bata kai wannan kauri ba ita kuma ta tsakiya sai aka yi ta tafi wannan kauri amma ta fi ta tsawo kuma sannan ita mabiyarta sai kuma aka yi kanwarta ita ma sai aka dada mata wata kanwarta kuma haka suka hakura suke rayuwa da junansu kuma a jikinka haka suke ko ba haka bane ba yanzu a gidanku uwarku ɗaya ubanku ɗaya wani sai Allah ya yi shi dogo wani kuma aka yi shi gajere kamar magi a dunkule yake wani aka yi shi fari wani aka yi shi baki wani aka yi shi mai kauri wani aka yi shi siriri kamar ka ture shi wani mai haƙuri wani mai faɗa wani mai shegen cin abinci wani kuma baya ci wani mai yawan shan ruwa wani kuma sai yawan shan kankana ina fata ana fahimta duka wannan dan Allah ya nuna ma cewa yanayin jikinmu daban ne yanzu ƴaƴanka zaka haifa fa kai ka haife su da kai da matarka amma wallahi gaba ɗaya sai ga su kamar ninsu daban duka Allah yana nuna mana ashe dole ne a rayuwa mu samu bambancin fahimta da bambancin ra'ayi akan abubuwa to wannan sai sa mu yi ta faɗa mu yi ta yaƙar junanmu muna ainihin wato a kawo rarrabuwa a tsakaninmu wannan ba daidai ba ne shi yasa malamai suka raba saɓani kashi uku akwai sabani wanda yake amlahul hawa tsabar san zuciya ne tsabar wato kin gaskiya ne ya jawo wannan sabani na kina bika ko na kina aiki da abin da ka faɗa saboda kawai zuciya ta bata son wannan to wannan matiyatu shaytanu ila al-kufri kenan shine abun hawan shedan da zai dora mutum ya kai shi zuwa ga kafirci Allah ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun yanzu duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da bai daidai da ra'ayinku ba san zuciyarku ba bima la tahwa anfusukum istakbartum sai ku ta girman kai duk lokacin da mai wa'azi ya kawo muku abin da bai muku daidai ba abin da bai dace da ra'ayinku da san zuciyarku ba istakbartum sai ku girman kai sai ku yi ɗagawa don wani ya zo da gaskiya ba a bakinka ba sai ka ƙi karɓa fa fariƙan kazzabtum kuka ƙaryata wasu annabawan wa fariqan taqtulun kuka kakkashe wasu annabawa Allah ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ku daina bin son zuciya ku daina bin ra'ayinku dan ya hana ku ku yi adalci a cikin suratul nisa malamai suke ce wa bil hawa dalla wan harafa dallun da son zuciya da bin ra'ayi dinnan na riƙau kai fada da wani shine masu bata suka bata masu kaucewa suka kauce Allah ya ce qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idan wama ana min almuhtadin gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ba zan bi soye soyen zukatan ku ba duk lokacin da kaga mai fada da junansa ko wanda ya sabani da junansa suke yaƙar juna to akwai son zuciya a ciki tunda dole akwai wani abin da ya hada su na kalma ta shahada wataƙila ma da aƙida Allah ya ce manzo Allah ya ce to karka bi soye soyen zukatan mutane ashe dan adam ba a bin son zuciyarsa dan adam bai zuwa ya zauna ya ce dole sai an yi kaza kuma a bi shi akan abin da ya faɗa din nan ba a bi yace in dai haka ne qad dalaltu na bata idan wa ma ana min al muhtadin ba na ce cikin shiryayyu shi son zuciya kishiyar ilimi ne aka ce al hawa ziddul ilmi wa naqiduhu san zuciya duk inda aka kawo san zuciya a cikin tafiya to ba ilimi kuma kishiyantar ilimi ne kuma garimul haqqi ne fada yake da gaskiya duk su inda kaga san zuciya to tana yakar gaskiya san zuciya radiful fasadi ne tare suke da barna da fasadi san zuciya sabilul dalali ne hanya ne na bata Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب كرك بسن زوجيا سن زوجيا ذات هنا كبن هنير الله للي وقت سكي بچيوا دبرن هنير الله سنة عذاب ميردئي saboda abin da suka manta ranar hisabi Allah ce walau ittaba al-haqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardu wa man fihinna a cikin suratul mu'minun a wata ayar Allah yace a cikin suratul an'am wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm da yawa daga cikin mutane suna bata kuma su batar da soye-soyen zukatansu ba tare da ilimi ba daman na gaya muku in dai an samu son zuciya to ba ilimi duk lokacin da kaga wani yana jan mutane akan son zuciya to ya sauka ne daga layi na ilimi ya dora su akan son zuciya to wannan sabanin farko kenan akwai sabani wanda yake kuma na gaskiya ne dalilin tsayuwarka akan gaskiya yasa ka saba rawa da wanda bai da gaskiya wannan kuma ba za a zargi mutum ba dan babu hanya ta shedan a ciki li'annahu khilafun amlahu al-haqq sabani ne wanda gaskiya ne ta tabbatar da shi wa dafa ilayhi al-ilm wa iqtadahu al-aql kuma ilimi ne ya angiza yin wannan sabani tsabar bincike tsabar karatu tsabar kaza tsabar kaza yasa aka gane kuma hankali ya yarda da shi misali da ana tafiya mutane suna tafiya a cikin bidiyoyi suna tafiya a cikin shirka an bautar da mutane akan abin da ya shafi shirkoki bautar kabari daura guru daura laya mu'amala da bokaye da sauran abubuwa na bidiyoyi da shirkoki da ake kai amma da baya malamai suka yi karatu suka yi bincike suka gane ashe a mu'amala da malamai boka yana yana raba mutum da imaninsa saboda hadisi ya zo cikin muslim manzo Allah yana cewa sallallahu duk wanda ya je gidan boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata mai tsafi ko ya gaskata boka dangane da abin da bokan ne yake faɗa to faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to mutum ya kafirce wa abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya duk wanda ya je gidan boka ya gaya masa zance iya da sallarsa ta kwana arba'in babu ita ta zube gaba ɗaya amma da an samu limamai a unguwanni bokaye ne da an samu masu yi mutane yanka a wuraren yanka bokaye ne da an samu masu yi mutane sallar jana'iza idan mutum ya mutu bokaye ne da haka ilimi ya sa aka gane wannan bata ne to sai wasu suka ce su ba za su canja ba inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtaduna inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna mu mun tarar da iyaye da kakanni haka suke ba za mu canja ba da haka sai wasu suka ce a'a mu ba za mu bi wannan ba kaga wannan khilafun ne amlahul haqq sabani ne wanda gaskiya ta tabbatar da shi da mutane suna zuwa suna yin abu babu ilimi babu karatu an mai da malinta gado mutum bai yi karatu ba kawai in ubansa malami ne sai a daura masa rawani kurin a daura shi akan mumbari a je ka je ka gaji ubanka a yanzu sai ilimi ya tabbatar a a ya ummun nasa aqra'uhum li kitabillah wanda zai jagoranci mutane a sallah wanda ya fi su iya qur'ani ya fi su sanin alqur'ani da ma'anonin alqur'ani kaga wannan sai wasu suka ce a a mu muna kan tsarin mu tsoho to sai wasu kuma suka ce a ba za mu saba ba to kaga wannan a za mu saba khilafun khilafun amlakul haqq sabani ne wanda gaskiya ne ya tabbatar da shi da an bautar da mutane akan wasu wuridai a ɗora mutane akan wani wuridi a baka wuridi ka kwana kana a ce in ka wayi gari baka da bambanci da annabawan Allah da manzanninsa duka mutane sun ta wannan kawai mutum sai ya zauna ce ai shi bai da bambanci da annabi sai ya ce ai shi ma annabi ne ai wal iyazu billah saboda an bashi wani wuridi ko an bashi wani zikiri ko an bashi wani salati wanda Allah bai san da shi ba manzon Allah bai san da shi ba amma yana jin cewa shi daidai yake da annabi sai karatu ya bayyana malaman sunna suka bayyana suka ce a a babu wani wurdi babu wani karatu babu wani salati babu wani zikiri wanda wani zai wai a ce matsayinsa ɗaya da annabi wallahi har cewa ake yi ai in ka karanta kaza kai kaza za ku shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da kai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi da kunne na naji wani yana faɗa cewa wai in kiyama ta zo in Allah tabaraka wa ta'ala bai sa su a aljanna da shi da ƴan ɗariƙarsa ba to sai sun tuhumi Allah wannan da kunne na naji sai sun yi challenging Allah dan me yasa Allah bai sa su ba yace sun yi salati har suna bin Allah salati sun yi salati har suna bin Allah bashin salati salatin da Allah yake yi wa annabi yake ayi wa annabi sun yi har ya wuce ka'ida sallolin da aka ce dan adam yayi sun yi har ya wuce ka'ida so su bashi suke bi shi yasa aqida su sai mutum ya zauna kawai ce ya daina sallah ya daina zikiri ya daina kaza malam duk da an rayu akan wannan tsari da wannan tunani daga baya aka zo aka binciko aka yi karatu aka gane da'awa ta tauhidi ta bayyana aka zo aka gane wannan bata ne kuskure ne amma duk da haka wasu na kai to kaga dole a samu sabani anan to wannan sabani ba abin zargi bane li'annahu khilafun amlahul haqq saboda sabani ne ta dalilin tabbatar da gaskiya akai yanzu misalin wani ne yazo ya ce sai kai shirka dole in kana so ku tafi da shi a cikin harka sai kai shirka ko sai ka zama dan bid'a sai ka ce a'a ni dai in sai na shirka ko sai na bid'a to sai dai mu raba gari da kai kaga kun yi sabani anan shi yayi can shi yayi hannun hagun kai kai hannun dama ko ba haka bane ba kaga kun samu sabani to ashe akwai sabanin da dole zaka iya samun sa da kai da wani wannan bayan da za a yi bari buga mana misali na karshe da wani sahabi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mus'ab ibn Umair wani matashi ne dan gata a garin Makka yana tare da mahaifiyarsa ya musulunta Mus'ab ibn Umair shine sahabin da Annabi ya tura shi ambassador na farko da ya je Madina ya bude ta da karatun Alqur'ani yayi ta bi gida gida gida yana da'awa yana koya mutane Alqur'ani Mus'ab ibn Umair amma yayi imani a lokacin da mahaifiyarsa ita kuma bata yadda ta yi imani da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam tace ya Mus'ab ka rabu da Muhammadu yace mama ba zan rabu da Muhammadu ba tace Mus'ab ka rabu da Muhammadu yace mama ba zan rabu da Muhammadu ba kaga an samu sabani tace idan baka rabu da Muhammadu ba zan mutu yace ya umma wallahi law kanat laki mi'atu nafsin ya mama wallahi da kina da rai rai rai dari wannan ya fita ya tafi wannan ya fita ya tafi wannan ya tafi ya fita ya tafi wallahi ma taraktu dina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ba zan taba barin addinin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi sallama kaga matashi mai aqida kaga matashi mai manufa a nan gurin babban sabani aka samu tsakaninsa da mahaifiyarsa amma ya fifice bi gaskiya akan ya bi ƙarya kenan dai ana iya samun sabanin da dole wajen tabbatar da gaskiya ne zaka doge akan kayi wannan gaskiyar amma maki ko kuma abokin gaba ko abokin sabani sai ce a'a anan abin da nake so na ce duk bayanin da zan yi ba ina nufin dole ka je ka bi mutum akan bata bane a lokacin wanda isaba wa gaskiyan shine abin zargi dole ne zaka samu sabani da wani da wani amma in aka bincika waye mai gaskiya to shine yake kan daidai wanda ya saba gaskiya kuma shine yake kan bata sabani na karshe khilafun yataraddadu bainal madhi wadh-dhamm sabanin da yake kaiwa da komowa tsakanin zargi da kuma yabo wani lokacin a zargi a yabi mai shi wani lokacin a zargi mai yin wannan sabanin shi wannan sabanin baya iya tsayuwa a layi guda ɗaya yana iya sabawa wata ran ya zama abun yabo wata ran kuma ya zamanto abun suka kamar misalin sabani a cikin furu'a sabani a cikin al'umuru al-far'iyya wanda ahkamuha tataraddadu baina al-ihtimalat muta'addida yatarajjahu ba'daha ala ba'd sabani na matsaloli na fikihu wanda dole ne ana iya samun wancan ra'ayi ya ce kaza wancan ra'ayi ya ce kaza saboda dalili kaza ra'ayi kaza ya zama ingantacce ra'ayi kaza saboda dalili kaza ya zama ba mai inganci ba to wannan dole ne a same shi a cikin musulmi kuma ba a fada da yaƙi da zare makami da kafurta wani a kansa misali kaman saɓanin da malamai suka yi dangane da jinin da ya fito daga jikin mutum idan mutum ya yi haɗari ko reza ta yanke shi ko ya ji ciwo sai jini ya fito a jikinsa shin wannan jini ya karya masa alwala ko bai karya alwala ba wannan akwai maganganun malamai da sabani akai wasu suka ce duk wanda ya ji ciwo jini ya fantsama ya bata masa jiki ya karya mai alwala wasu kuma suka ce a'a lalle alwalarsa bata warware ba dan ko sahabbai suna zuwa jihadi su je yaki a sassare su da takwabi duk jikin su jini kuma su zo suna kabbara sallah da wannan jini kaga wannan sabani ne wasu malaman fikin sun ce ta kare wasu sun ce bata kare ba haka kuma dangane da wanda yayi amai da gangan akwai wanda suka yi magana wanda yayi amai da gangan alwalarsa warware haka kuma azumi ma wasu suna cewa azumin sa ya warware wasu kuma suka ce bai warware ba tunda babu wani dalili na ƙarara da ya tabbatar da warwarar alwala dangane da wannan alqai'u almuta'ammad kaga wannan shi ma duk akwai shi a cikin littafin fiqh shikenan sai mutum yazo ya ce dan wancan malami yana ganin amai baya warware alwala ni ba zan bi shi sallah ba ko wannan malami yana ganin jini yana lalata alwala sai ce ni ba zan bi shi sallah ba ko mu zo muna yaƙi da shi muna faɗa da shi kamar yadda 'yan jam'iyyar siyasa suke yaƙi da junansu to irin waɗannan abubuwa sabani ne ya tarajjah bainal madhi wal dam akan yabi mutum akan zarge shi wanda ya rike zance mai inganci kaga sai a yabe shi wanda ya rike zance mai rauni kuma sai a soke shi kamar yanzu misali sun yi sabani me hukuncin yin karatun Fatiha bayan liman idan kana bin liman a sallar asubahi zaka karanta Fatiha idan kana bin liman a sallar isha'i zaka yi karatun Fatiha a sallan magariba za ka yi karatun fatiha ina nufin sallolin da suke karatu a bayyane wasu malamai suka ce ba za a karanta ba saboda qur'ani ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alqur'ani to ku shiru ku saurara dan ku samu rahamar Allah suka ce liman ba karatun qur'ani yake ba aka ce karatun qur'ani suka ce don me zaka zo kai kana karanta qur'ani liman yana yi kai kana yi wasu kuma malamai suka ce to ya za ku yi da hadisin da manzon Allah yake cewa لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن annabi yace babu sallah ga duk mutumin da bai karanta Fatiha ba a wata riwaya yace duk wanda ya sallah bai karanta Fatiha ba fa hiya qidajun fa hiya qidajun ghairu tamam ta zama tsumma ta zama tsumma bata cika ba kaga wannan sabani ne na fiqh wancan yace kaza wancan yace kaza duk wannan ina so in tabbatar mana yiwuwar a addini ana iya samun sabanin bambancin fahimta na nusus kamar yanzu abin da ya shafi yin wato wato abin da ya shafi bayyana amin bayan liman idan liman yace wala dallin shin mamu za su ce amin a fili ko ba za su ce ba wata mazhaba ta ce shiru za ku yi saboda ba a ba ku izinin ku yi magana ba a sallah wasu kuma suka ce a'a sai an ce amin me dalili ai saboda sahabbai an ji suna cewa amin bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan misalai ne nake kawo muku dangane da hatta a cikin malamai na addini suna da bambanci na fahimta a tsakaninsu tsakanin Bukhari da Muslim ana iya samun bambanci da fahimta tsakanin Imamu Malik da Imamu Shafi'i kaga Imamu Shafi'i almajirin Imamu Malik ne akwai sabani abubuwa na sabani a tsakaninsu a tsakanin Imamu Ahmad da Imamu Shafi'i akwai sabani a tsakaninsu maza ba su ma ba ɗaya bane duk da cewa Imamu Ahmad almajiri ne na Imamu Shafi'i duka wannan in mutum yayi karatu ya bincike duk zai samu ga abin da wani yake gani ga abin da wani yake gani so lecture ta mu ta yau za ta ta kawo mana misalai ne na inda magabatan mu sun samu sabani a tsakanin mu a tsakanin su amma fa ba su ta yaki da juna ba amma fa ba su ta faɗa da juna ba amma fa ba su kiwo juna sallama ba amma ba su kafirta juna ba amma ba su gaba da juna ba amma ba su kiyayya da juna ba kaga mutum dan uwanka musulmi yana gaba da kai kamar gaba tsakanin annabi da kafiri wallahi wannan ba daidai bane yan uwa wallahi wannan kuskure ne kuma mutum ya kokari ya tuba ya gyara a sassauto a bi abin da nasi ya faɗa sai a zauna lafiya a duniya da kuma kabari idan kuma ba abin da abin da nasi ya faɗa ba to za a sha wahala haka za a yi ta rayuwa a kasa samun biyan bukata kuma idan an mutu a sha wahala dan Allah bai zai bari ba dole sai ya dau mataki so ya ku yan uwana a irin nan ne ake samun wasu mutane suke samun wato mazillatul aqdam malamai sun tsoratar da mutane ko sun tsoratar da al'umma dangane da samar da sabani a junansu na faɗa muku magana Abdullahi ibn Mas'ud al-khilaf shar sannan Imam Subki Allah ya masa rahama yana faɗa cewa innar rahmata taqtadi adam al-ikhtilaf rahama fa tausayi jin kai na musulunci yana wajabta wato rashin samun sabani a tsakani faɗa ɗin nan iyayya gaba a tsakanin musulmi babu rahama kenan wani wasu malamai sun ta maganganu masu tsauri kware da gaske dangane da abin da ya shafi kuntata mu'amala ko sabani a tsakanin juna Allah tabaraka wata'ala yayi bayani yace sun yi sabani faminhum man amana wa minhum man kafara a cikin suratul baqara walakin ikhtalafu faminhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafara akwai kuma wanda ya kafirce ya zo a cikin sunna a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cewa inna ma ahlaka alladhina min wato min qablikum ko kuma inna ma halaka banu isra'ila banu isra'ila sun halaka ne saboda suna da wata ɗabi'a yawan tambayoyi na kura malaman su su banu isra'ila suna ɗabi'a idan malamin su yazo yana musu wa'azi ko yana karantar da su sai a rinka yi mai tambaya ta rashin mutunci kamar yanzu ɗalibin ilimin sai ce bari rubuta wa malamin nan tambaya don kure shi a tambaye shi kaza in ya faɗa a tambaye shi kaza ba wai dan neman ilimi ba a'a wai dan a nuna gajiyawarsa to in banda kai da rashin hankalinka da gajeren tunaninka ba duk wanda kaga ya zo yana wa'azi ko yana karantarwa ai zuwa ya je karanta dan abin da ya fahimta yake bayani to sai aka tambaye shi wani abu bai sani ba sai me wani ya ce sai na kure imamu malik ya taho da tambayoyi barkate a takardarsa ya imamu me hukuncin kaza imamu malik ya ce la adri ban sani ba to hukuncin kaza fa imamu malik ya shiru ya ce ban sani ba hukuncin kaza fa ya ce ban sani ba hukuncin kaza fa ya ce na sani ya bashi ansa hukuncin kaza fa tambayoyin mafi rinjaye da yawa imamu malik mafi rinjaye tamanin bisa ɗari da ya tambayi Imam Malik duka Imam Malik ya ce ban sani ba ya ce in ka je garin ku ka je ka ce ka tambayi Maliku bai sani ba ba shi kenan ba ba wanda yake alfahari da ilimi malam duk wanda ya san yana ya san me yake yi kuma ya san harkar karatu ya san harkar bincike baya alfahari da ilimi kuma baya cewa shi yafi kowa annabi Musa tambayinsa aka yi a lokacin zamaninsa ba shi fa yana ma da hujja din dan ba wanda ya fi shi a lokacin shi a sanin sa wani yace da annabi Musa man a'lamun nas ya Musa annabi Musa yana kan wa'azi yana yi wa banu Isra'ila wa'azi hadisin Bukhari wa yafi kowa ilimi annabi Musa ya shiru yace ana yace ni ne me dalilin annabi Musa saboda karabkacin bayan ƙasa a lokacin shi kadai ne annabi kuma duk mutanen nan gaba ɗaya a wurin su suke neman sakon Allah bai ce Allahu alamu ba sai Allah ya ce bala abduna khadir bala aiko akwai wanda ya fi ka ilimi shine bawan mu mai suna khadir je ka maza ka tafi neman ilimi ka je ka nemo shi bi majma'il baharain dauki guzuri ka tafi ka nemo karatu za a koya ma abin da baka sani ba koda kai annabi ne shine can a cikin kafi Allah ya kawo mana kissar mai tsawo in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al baharain aw amdi uquba فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا yace kawo labari har inda yazo ya dauki gudurinsa da yaron sa Yusha'u suka tafi yace mu je mu ci gaba da tafiya akwai wani bawan Allah da nake nema idan mun kai gare shi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza har Allah ya bada kissa wajen shafi biyu a cikin Alkur'ani ya kuma koya masa abin da bai sani ba sai ga annabi Musa yana tambaya da kuma an ce wa yafi kowa sani yace kuma shi yafi kowa to kaga a babi na ilimi mutum baya zuwa ya alfahari ya nuna ya fi kowa mai ilimi mai albarka shi yake nuna ni ban sani ba mai ilimin da bayi da albarka shine yake dukan kirji ya ce mu ne a garin nan sai mu billahi azimu ba mamaki akwai wani a sauran gidansa ya fi ka ilimi ya fi ka tsoron Allah ya fi ka fahimtar abin da kake faɗa sau nawa malami zai zo yana yin wa'azi wanda yake yi wa wa'azin ya fi shi gane ayar da yake fassarawa wallahi za ka zo kana karanta aya kana bayanin ta iya ɗan gamsuwar da kai da fahimtar da kai ɗalibin da kake koya masa sai ya gano wani ilimin da kai malamin baka gane shi ba rubba muballagin aw amin sami'in in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi zaka koya wa mutum amma wallahi wanda za a ɗauki hadisin a je a kai masa a can baya nan wallahi sai ya fi ganewa misali yanzu ba shi muna muna wa'azi ga mu a garin maradi muna wa'azi ba gashi nan abubuwan recording suna dauka ba ba gashi nan wayoyi suna dauka ba yanzu ba mamaki ga maka tura wa'azin wani yana Kwatano wani yana Gabon wani yana Ghana wani yana kaza ka tura masa sai ya fi ka fahimtar wannan wa'azin da aka yi shi kai a gabanka sai ya fi ka ganewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah Allah yake ba wanda ya ga dama ko a gidanku ma za ga ɗanka ya fi ka kwakwalwa ɗanka sai ga ya fi ka ganewa a yau sau da yawa yanzu duba misalin waɗannan wayoyi da muke amfani wallahi yawanci ƴaƴanmu sun fi mu iya su sai ka kira kai zo da Allah ka duba mu ta ɗan makale min wannan wai ina za a shiga ne sai sai baba kawo gani yana fatfat yana danna ce ai gashi an gyara wa ce ke gun yaro ƴaƴan zamani kaga wannan ɗanka ne da ka haifa matarka ma ta fi ka abubuwa ta fi ka iya abubuwa da yawa yanzu aka kai ki kitchen aka ce ka mana abincin rana gobe ai ina jin bare ciwo ba saboda ba harkar ka bane ko ba ka bane ba amma ga kokarin nema ga kokarin kaza amma kuma misalin akwai abin da kake da rauni to mu gane wannan kenan abin da tura suke cewa individual differences kenan wato ana iya samun bambanci tsakanin mutane da Allah ya halicce su sai kaga wane kaza ne wani kuma kaza ne dan fa a nuna mana dole ne mu samu bambanci a tsakaninmu kuma dole mu yi hakuri da junanmu sahabbai sun yi sabani ya koyan wana annabi sallallahu alaihi wasallama amma shine malamin warware sabanin gabaki daya kuma duk lokacin da suka shiga cikin damuwa to shi manzon Allah din sallallahu alaihi shi yake yaye musu damuwa da suka saba suka samu sabani a tsakaninsu idan sun zo sun yi sabani sai su ga mai sai ce wani daidai kai wani ba daidai bane ba sai ya gyara musu sabon annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma ce wadda sana'a alkitabu was sunna alqur'ani da hadisi shi yayi ta abinda nake nufi wato motsin su alkitab motsin su as sunna duk abin da suka yi na ra'ayi in dai an ce musu qur'ani ya ce hadisi ya ce to suna ajiye ra'ayinsu su bi alqur'ani su bi hadisi a nan gurin duk musulmi na kwarai idan ya samu bambancin fahimta da shi da wani yayin da aka ce mai ga abin da ya tabbata a cikin alkurani yana nan a gidan kowa ga abin da ya zo a cikin hadisai malamai sun karanta sun yi bayani matukar wannan bayani ya inganta alkurani ne hadisi ne to sai mutum ya sauka daga kan ra'ayinsa sai ya bi son zuciyarsa yanzu misali abin mamaki kwanan nan ake yada wani clip na bidiyo na wani malami tunda wata ne na maulidi ana taron maulidi malami ne abin mamaki ya tara al'umma iya ganinka ana ta cewa maulidi bid'a ne ana ta cewa ba za a yi ba ne ma ake a hana a raba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a shiga tsakanin mu da shi to wallahi ko annabin ne yace a bara maulidi wallahi sai mun yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace ko annabin ne yazo yace kar ai maulidi su wallahi zai sanyi to kaga wannan ayayi bayani ba addini yake ba kaga zindiki ne wannan dan wannan magana ridda ce wallahi barin musulunci ne wannan ka bude baki to ko ubanka ne kace ko ubanka ne yace ba za ka yi ba ba za ka yi ba za ka yi ba sai ka yi me za mu jefa ka ai kwandon shara za mu zuba ka mu ce dan banza ne kai ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa yan bid'a ba sa girmama sunna yan bid'a ba sa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ladabi a cikin maganganunsu so ya kamata mutane su sani cewa janibin annabi taba manzon Allah taba imanin ka ne wallahi kuma baka isa ba duk abin da shari'a ta ce kar ayi dole ka hakura ba za ka yi ba idan kuma ka yi to ka zo da ra'ayi ka zo da san zuciya barin buga mana misalai da sahabbai suka samu sabani a tsakaninsu amma ba su yi fada da juna ba akwai hadisi cikin sahih bukhari akwai hadisi cikin sahih muslim kamar yadda yazo a a ranar yakin gwalalo ghazwatul ahzab manzo Allah ya bada umarni wa sahabbai yace la yusalliyanna ahadukumul ahadukumul maghriba illa al-asr kai ko la yusalliyanna ahadan al-asr illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya yadda yayi sallar la'asar sai a banu quraiza sai ya isa banu quraiza ya salla to ba lalle ba kuma lokacin nan ya isa har aje ai sallar la'asar ba ta fita ba sabai suka kama hanya suna sauri wasu suka fahimci cewa to ga inda sabani yanzu suka ce yanzu annabi yana nufin ko la'asar ta yi a hanya kar mu yi sallah a hanya sai mun je banu quraiza suka ce eh annabi yana nufin ku la'asar tayi ko da dare zai yi kada mu yi sallar la'asar sai a wannan guri na me na banu quraiza ka ji fassara daya fassara ta biyu suka ce a a mu sahaban kenan ra'ayi na biyu sai suka ce a a mu abin da muka fahimta annabi yana nufin cewa lallai lallai mu yi ƙoƙarin mu isa banu ƙuraiza da wuri ma'ana mu je banu ƙuraiza la'asar ta mana amma ba yana nuna cewar in la'asar ta yi muna kan hanya ba mu ƙarisa banu ƙuraiza kar mu yi la'asar ba yaya ma annabi zai ce mu ƙiyin sallah akan lokaci ya ce sai mun je wani wuri suka ce sam don haka sai suka rabu biyu a sahabban almajiran annabin wasu suka ce a mu wallahi ba za mu yi la'asar ɗin ba ko sha biyun dare ne sai mun je banu ƙwareza wasu kuma suka ce za mu tafi a hanya matuƙar la'asar ta yi to ko in Allah ya sa da sai mun yi sallar mu a hanya hakan kuma aka yi aka rabu gida biyu sai aka zo aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaji sahabbai fa sun samu sabani wasu sun yi sallah a hanya ta la'asar wasu kuma ba su yi ba sai da dare suka je banu ƙwareza suka yi ainihin wato sallah kar a bani mai sanyi zai toshe mu makogoro a bani marar abin nan mai dan dama dama aka zo aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zargi kowa a cikin su ba yace kai kai daidai kai ma kai daidai ku kun yi daidai ko ma kun yi daidai yanzu a nan gurin sahabban nan da suka samu sabani an ji cewa daga baya sun sun zage damtse suna doke doke ko suna yaƙar juna ba su yi ba abu na biyu bayan manzan Allah ya yi wa fati sun yi sabani ranar da manzan Allah ya bar duniya sabon annabi sun yi sabani a ranar wasu suka ce annabi Allah ya masa rasuwa ya rasu wasu suka ce bai rasu ba daga cikin jagororin cewa bai rasu ba akwai sayyidina Umar ibn Khattab Anas yace lokacin da manzon Allah ya wafati gaba ɗaya garin Madina sai duhu da rana ya fara litinin amma sai muka ga duhu kamar yadda kuma ranar da ya shigo Madina garin yayi aske yace gaba ɗaya duk sahabbai aka zo aka taru a masallacin sa a gida wanda ya rude ya rude wanda yake kuka yana kuka ana ta zubar da hawaye duk suka cika masallaci shi kuma manzo Allah gashi a gida yana kwance a dallabe sahabbai sai shiga suke yi su je su dawo Umar yana zuwa saboda ya shiga damuwa kawai ya, ya zare takwabi ya hau kan mumbari Umar ibn Khattab ya rike takwabi yace duk wanda ya bude baki yace Muhammad ya mutu sai na sare wuyar sayo kun shiru malam manyan sahabbai da yaransu da ƙananansu da kowa da kowa da maza da mata kowa ya shiru to ya kai Umar kace manzo Allah bai rasu ba to yana ina haka aka zauna sayyidina Umar yana ta fada can sai ga dattijo bawan Allah sayyidina Abubakar ya taho daga wani gidansa na matarsa a unguwar a Madina yana zuwa masallaci sai ji Umar yana ta faɗa cewa ai annabi bai rasu ba ya wuce Imam Zahabi ya faɗa a cikin Sirr Anamil Nubala ya wuce bai tsaya ko ina ba sai a ɗakin Nana Aisha dan anan annabi ya rasu kuma a hannun Nana Aisha in shi'a sai su sai su binne kansu kenan haka Allah ya kaddara Nana Aisha ita ce wacce ta rike annabi a hannunta Allah ya dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a nuna ma Allah ya yadda da ita manzon Allah ya je bude mayafi ya ga sayyidina Um Abubakar ya je bude mayafi ya bude fuskar annabi kawai sai ga ya rasu kawai sai ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa yace zibta hayyan wa maitan ya rasulullah yace kanshi kake yi a raye kanshi kake a mace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce kuma kayi ta daga nan malamai suke cewa ashe ya halatta idan mutum ya mutu na farko a lullube shi gaba ɗaya kar a bar gawa ba a barin gawa a buɗe haka na biyu kuma ya halatta idan wani mai matsayi ya zo zai iya bude fuskar gawa ko da an sa mata likafani an lullube ta ya ganta ba laifi bane ba saba shari'a ba to sai aiki na biyu yana cikin wannan yanayi sai dawo masallaci ya tarar da Umar yana ta tarafi ya zare takwabi hannunsa yana rawa sayyidina Abubakar ya kalli Umar ya ce ya Umar Umar yana kan mumbar ya ce ijlis zauna dattawa za su yi magana manya za su yi magana saboda idan dan a nuna muku duk lokacin da abu ya rikice fa dole sai an amfana da dattawa manyan cikin mu masu shekaru mu dole mu girmama su mu ba su dama yanzu wannan ba sabani ya samu ba ba sun samu rikici ba waye warware sayyidina Abubakar saboda matsayinsa da darajarsa ya isa ya daka wa Umar tsawa ai shi Umar ya san Abubakar yana gaba da shi yace ijlis zauna ya zauna yace ayyuhan nas kawai sai hamun bara ayyuhan nas ya ku mutane muryarsa tana rawa yana cikin damuwa yace man kana ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamut wanda yake yi wa Allah bauta ya sani Allah a raye yake baya mutuwa wa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda muhammadu yake bautawa to muna shaida masa yau dai muhammadu ya rasu Allahu akbar kawai sai aka ji Abubakar yana karanta ayar nan wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي محمد بي كسن شيبا فاشي النبي ني منزوني da ya shuɗe ya gushe kafin wasu annabawa kafin wasu manzanni kad khalat min qabli rusul yanzu idan Muhammad yayi wafati idan annabi ya rasu sai ku koma ku canja addini in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku bar sallah ku bar zakka ku bar azumi ku daina musulunci saboda manzo Allah ya bar duniya wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya baya ya bar musulunci ba zai cutar da Allah da komai ba kurin umar sai takwabin nan kurin sai ya faɗi karau ƙasa daga hannun sai na umar dafa umar ya rike takwabi yana zaƙami to yau ga abubakar kuma ya faɗi saɓanin abin da shi umar iya da shi kawai sai takwabin nan sai faɗi abubakar ya ce a tashi a je masa a kimtsa a shirya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin ne shi a zo a ci gaba da abubuwa daga nan Umar istaiqana firaq rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa inqita' alwahyi Umar ya tabbatar da rabuwar su ta tabbata da annabi annabi ya bar duniya kuma lalle daga yau an daina yin wahayi Umar ya ce wallahi wannan aya ta cikin suratu Ali Imran da Sayyidina Abubakar ya karanta ta kamar yau da taba jinta na manta da ita gaba daya ji nake yau aka saukar da ita kawai Abdullahi dan Abbas wata rana ya ce Sayyidina Umar yana tsakiyar halifanci shekaru sun yi nisa an tafi sai ya ce wa Ibnu Abbas ko ka san me yasa nayi wannan abin da nayi lokacin da manzon Allah ya bar duniya na zo na zari takobi na ce bai mutu ba Abdullahi dan Abbas yace wallahi ban sani ba yace to to zan gaya maka ni na karanta aya ne a cikin suratul baqara aya ta 143 da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا wannan aya da tace annabi zai zamanto mai shaida akan ku ku dinnan ku ne al'umma ai tsakiya kuma manzo Allah zai zama shaida akan ku yace ai ni gaba ɗaya tunani na ai kowa zai mutu ya bar manzo Allah shine zai shaida akan aikin da al'ummarsa ta aikata na ƙarshe ni a tunani na Allah zai nuna masa duk abin da aikin al'ummarsa ta yi na alheri da na sharri don ya zama shine mai shaida a kanta don Allah ya ce wai kuna rasulu alaikum shahida ni abin da na fahimta kenan akan ayar ai ni ban taba tsammanin annabi zai mutu ya bar mu ba ai ni na dauka mu za mu mutu mu tabu mu shi ai yace to wannan shine dalilin da ya ainihin wato kai ne na faɗi wannan magana amma Abubakar yana faɗin wannan aya sai kawar da sabani ashe ana iya samun sabani abin da yake na gaskiya ne ma kaga wani ya rude ya zo ya faɗi abin da yake ba haka bane ba misali na uku bayan sun yi sabani akan mutuwarsa sai kuma suka zo suka tafka sabani akan wai a ina za a binne shi akai ta bugawa wasu sabai suka ce nufinuhu fi masjidihi mu binne shi kawai a cikin masallacinsa wani kuma ya ce a'a nufinuhu ma'a sabi mu je mu binne shi tare da shi da sabansa abubakar ya ce a ni na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma qubida nabiyyun illa dufina haythu yuqbadu annabi ya ce babu wani annabin da Allah yake daukar ransa face Allah yana daukar ransa ne a inda za a binne shi illa dufina haythu yuqbadu ana binne shi a inda ya mutu wato ka'idar annabi daga cikin annabawan Allah in dai annabi ya mutu to a inda ya mutu anan ake tona rami abu ne shi ko da tsakiyar hanya ce kuwa sai dai a tashi hanyar daga tafiya ko ina ne in dai annabi ya mutu a wurin to inda ya mutu anan Allah yake so abun ne shi su kuma zaɓin da Allah ya mutu kenan wannan kuma khususiya ce ta annabawa dan an gaya mu wani bawan Allah ya mutu yace a je abun ne shi a tirakarsa wani shehi ne wani akramakallah haka yi wasiya aka je aka binne shi yace kuma a gyara a rinka zo ana mai dawafi in an zo biyan bukata a zo a roke shi yana nan sananne a wani gari daga cikin garuruka namu a Najeriya kuma hakan aka binne shi kuma hakan ake zuwa ake roƙon sa matar da ba ta haihuwa da je ta tsuguna ta roƙe shi wanda jarin sa ya karye ya je ya tsuguna ya roƙe shi dalla wa adalla ya bata ya batar duk duk ya batar da mutane dan sun roƙi kabari Allah ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين jayyid da haka suka samu suka samu a mushkila suka zo suna kiran wani ba Allah ba qur'ani ya tabbatar mana da kiran wani ba Allah ba kafirci ne roƙon wani ba Allah ba kafirci ne kada wani buƙatar sa ta sa ya je gindin kabari ya roƙi kabari Allah ce ba wanda yafi kowa bata in ba wanda ba wanda yafi kowa bata irin wanda ya je yake kiran wani ba Allah ba kuskure ne kiran kabari neman taimakon kabari kuskure ne so a nan gurin barin dawo kan zancen mu suka yi sabani a ina za a binne shi sai na abubakar ce ai muna da hadisi kamar yadda zo a cikin sanar tirmidhi a binne annabi a inda yake aka zo aka binne shi ba an gama wannan ba shikenan sun manta da wannan sabanin ba wanda yake kullata junansa yake rike dan uwansa baya kula shi baya amsa sallamarsa abu na hudu sun yi sabani bayan annabi ya bar duniya waye zai gaje shi waye zai zama halifarsa wannan babban sabani ne da ya tada hankali sosai aka rasa yanda za a yi ikhtalafu fi man takunu al-khilafatu fihim wai suwaye za su za su za su gaji annabi sallallahu alaihi wasallama cikin al-muhajiruna ne a'a cikin al-ansaru ne a'a to mutum ɗaya ne zai zai zama halifan sa suka ce a'a ko dai mutane da yawa ne za a haɗu tunda aikin annabi babba ne sai da mutane da yawa a'a to wai wanda ma za a zaɓe shi ya zama halifin annabi wai sai ya zama yana da sifofi irin na annabi kai to waye zai samu sifofi irin na annabi to in dai babu to ya za a yi ko dai sai an sauka daga sifofin da ake tsammani malam an samu matsaloli ba kaɗan ba ibn ishaq mai sira yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauki ransa ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا هذا الحي إن هذا هذا الحي من الأنصار كوي في متانا مدينة وسي سكا واري سكا تفي جدن سعد ابن عبادة السقيفة بني سائدة كنت ديا علي بن أبي طالب زبير بن الأوام طلحة ابن عبيد الله shi kuma duk waɗannan su su uku suka haɗu a gidan na na Fatima su ma wani mitin ɗin ake yi ana so a fitar da shugaba da zai gaji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sauran almuhajiruna su sayyidina abubakar duk suka haɗu tare da su usayd ibn hudayr a bani abdul ashhal malam gida gida aka haɗu ana mitin waɗancan ƙungiyoyin sun haɗu can waɗancan ƙungiyoyin sun haɗu can waɗancan ƙungiyoyin sun haɗu can ana ta mitin kowannensu yana tunanin waye za a fitar da zama shugaba a ciki kuma ya zo ya yi bayani sauransu yadda malam haka aka zo da aka ji labari manyan ciki su sayi na abubakar su umar ɗin su ne dai suka yi ƙoƙari suka fitar da mutane daga cikin ruru da ake ciki an yi ta taɓurza a je a dawo a je a dawo sai da suka samu suka haɗa su suka ce ya ku mutanen al'ansar mutanen madina ku yi haƙuri annabi ya faɗa wannan sha'ani yana cikin mutanen makka ne almuhajiruna ne za su yi shugabanci suka yi shiru aka zo ana ta magana yaya za a yi ya za a yi aka zo to umar za a zaɓa umar ya yi wuf ya daga hannun sai na abubakar ya ce na zaɓar muku wannan wannan shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dalilai masu tarin yawa matsayin sayyidina abubakar abokantakan da yake tare da manzon Allah shaidar da annabi ya masa wata rana wata mata ta zo tana tambaya ta ce ya rasulullahi kaza kaza yace ki je ki dawo tace in na dawo ban same ka ba fa yace idan baki same ni ba ki tafi wajen abubakar mana in kin zo baki same ni ba ki je wajen abubakar idan annabi baya nan ya tafi wa yake rike shugabancin masallaci yake sallah sai na abubakar shi yake yin limanci akwai wani matsayi da ya wuce limanci sallah shi ya bashi sirikinsa ne yana auren yarsa radiyallahu ta'ala anhu da dalilai da yawa aka zo aka ba su na abubakar aka zo aka yi masa mubaya'a in banda yan abubuwa kaɗan da aka samu wanda Ali bai masa mubaya ba sai daga baya shi ma yazo yi masa mubaya to duka bayan an yi mubaya nan an gama fa hadewa suke suka ci gaba da tafiyar su ba su fada ba ba su yaki ba ba su gaba da juna ba sun yi sabani bayan sayyidina Abubakar ya hau halifanci an dada tafka wani sabanin akan yakar wanda suka isu ba da zakka malam bayan annabi ya bar duniya an yi Abubakar mubaya'a kawai sai wasu ƙabilu cikin larabawa kawai sai suka rinda suka ce sun bar musulunci daman bincike ya nuna ba su daɗe ba daman da musulunta ba a lokacin da annabi yake raye irin sababbin shiga musulunci ne da haka annabi yana barin duniya kawai sai suka ce sun rinda bayan nan kuma sai aka samu ne da awashi annabi ne musailamatul kaddabi shi ma ya ɗebi mutanensa ya ce ai shi annabi ne ai tunda dama wannan da'awar akwai ta kawai wasu ka ce mun daina yin sallah kuma mun daina zakka wasu ka ce za mu yi sallah amma ba za mu ba da zakka ba don a duk duniya ba wanda ya cancanta a bashi zakka in ba annabi Muhammadu ba so kar wani abubakar ya zo ya ce mu bashi zakka wasu kuma suka ce sallah dama annabi ne ya ce ai tunda baya nan mu ma mun daina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu kai tsaba girman kai suka ce ba a isa ba a karɓi zakka a wannan wallahi ba za mu bayar ba masu kuɗi sayyidina abubakar ya ce to wallahi ina shaida muku ya ku manyan sahabbai da musulmi wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakka wallahi sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yaya Allah zai ce wa aqimus salata wa atuz zakata a bayar da sallah a bayar da zakka ayi sallah a bayar da zakka wani zai ce sallah kawai zai bai bada zakka ba ko kuma wani ya ce kawai shi bai bada zakkar ba gaba daya bai zai mai sallah ba yace to ku shirya ku hada makamai zan je in yaki mutanen nan sai wasu daga cikin sahabbai suka ce yaya zaka zo ka yaki mutanen da suke cewa la ilaha illallah ai suna la ilaha illallah kuma annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah yaya dan mutun ya ce ba zai bada zakka ba zaka yake shi sai sai na Abubakar ya ce ai sun warware la ilaha illa Allah duk wanda yake bada zakka to ya warware la ilaha illa Allah duk wanda yake yin sallah ya warware la ilaha illa Allah haka suka samu sabanin daga baya dole suka zo suka goyi bayan ra'ayin mai sayyidina Abubakar shine aka ce qitalu ahli ridda aka yaki waɗannan mutane waɗanda suka ridda shi kaga wannan sabani ne amma daga baya me sun dinke sun ci gaba da tafiya to akwai sabani na tsakanin wani da wani bari buga mana misali a gurguje Umar ibn Khattab kun san shi ko Ali bin Abi Talib kun san shi ko to an samu sabani da rashin jituwa tsakanin waɗannan manya-manyan mutane guda biyu bari ku ji abin da ya faru sanannen abu ne fahimtar wasu abubuwa na addini Umar sai ce kaza Ali bin Abi Talib sai ce kaza ba dai shine ba wani malamin mu malamin mu ya ce kaza mu ma malamin mu ya ce kaza ko ba ka bane ba wani ba a kasar nan cewa wallahi malamin mu mu ko wuta yace mu tabu wallahi sai mun shiga banzan bazara karan kada miya ka zama banza malamin ka yace ka shiga wuta ka je ka shiga wuta saboda baka da hankali yana da wata aya ko wani hadisi da zai kona ka a duniya kafin ka mutu a lokacin sahabbai ai an samu irin wannan wani annabi ya sa shi zama kwamandan yaƙi ka tafi da waɗannan kai ne jagoransu suka je kawai sai ce kai a hada wuta aka hada wuta wannan komanda kun hada yace to duk ku layi duk ku je ku shiga suka ce a yace kai ni ba shugaban ku bane suka ce kwarai ranka dai shugaban mu ne ku shiga wuta nace wasu suka yi kura kaman za su tsunduma suka ce kai bari dai mu dan tsaya wasu kuma suka ce kai ba za mu shiga ba daga baya ce to ku saurara da aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da ya faru sai annabi ya ce da kun shiga wutan nan da har abada ba za ku fita daga cikin ta ba kaga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani wajen sabawa Allah bai da wani girma bai da wani matsayi da wani zai ce ma kai abin da annabi bai yi ba ko ya sa kaka aikata wani abin da yazo contrary to sabanin abin da manzon Allah yazo da shi ko sabanin abin da Qur'ani yazo da shi wata ranar sayyidina Umar ya aika wata mata da mijinta baya nan baya gari tana da ciki sayyidina Umar ya ce ta zo wannan mata ta tsorita saboda suna tsoron Umar a lokacin mulkin sa ne tace yau ita ta shiga ukunta me ya kai ta me ya hada ta da Umar Umar yake neman ta Halifa guda yana neman ta kaman kai ne fa su turo a tukuikuye ka a ce shugaban kasa yana neman ka ai sai dai ka bar wasiya tunda wataƙila ka san in ka tafi ba lalle ka dawo ba tunda ba nema ne na dan maiko ba an zo da bindigogi da kayan tafiya za a tafi da kai kaga ai sai la haula wala quwwata illa wannan mata malam tana da tsohon ciki ta gigida tana cikin tsakiyar tafiya a hanya malam nakuda ta zo mata jini ya buge ta kawai sai ta haihu saboda tsabar firgicin Umar ya kira ta wannan da ya fito yaron shi kansa a gigice fito kamar yadda uwarsa take a gigice yaro yayi ihu daya ya dada kara na biyu sai ya mutu kawai sai aka zo da mata gagawa Umar sai ya shiga damuwa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan jariri daya malam ka duba yadda suke mutunta ran dan adam dan jariri ne daya ba fa shi ya kashe shi ba a'a ta dalilin ya kira ta ta tsorita har ta yi naƙuda ta haifi ɗa ɗa ya mutu umar ya shiga damuwa sai yake neman shawarar sahabbai na kusa da shi to yanzu ya za a yi a matsayinsa na shugaban duniya ba shugaban ƙasa ba yana neman shawara yaya za a yi da wannan matsalar yaron da ya mutu jama'a ina waɗanda suke sa ake ɗiban bindigogi ana kashe wasu saboda neman biyan bukatarsu na duniya ko saboda bukatarsu ta siyasa ko saboda neman tara arziki da ba su tara kwana nan za su kashe wannan arziki ba ina waɗanda ake ba su makami suke ta'addanci ka harbe wancan ka kashe wancan ka ƙona gari kaza ka bunka wuta guri kaza ka sace mutane an baka miliyoyin kuɗi kai kaza kai kaza ina wanda suke waɗannan ayyuka kuma mutum ya gama ya je ka da kamar salatu ya sallah to ga sayyidina Umar aikawa yayi wata mata kwaya ɗaya ta zo tana da ciki ta yi barin cikin nan ko ɗan ya fito da ransa ya faɗi ya mutu yana neman shawara yaya zai yi da wannan ran da ya mutu sahabbai suka ce a'a ai laisa alayka shay ba komai akan kai amirul mu'minina innama anta walil mu'addab mu'addib ai kai shugaba ne mai ladabi mai yi wa mutane ladabi mai musu tarbiya ai ka kira ne kai ladabi kai tarbiya kai kaza kai kaza Ali bin Abi Talib yayi shiru bai ce komai ba saboda yana da wani ra'ayin sabanin abinda waɗannan ƴan fadan Umar suka faɗa shi kuma Umar sai ya kafa ido akan Aliyu sai ce kai kai kai Umar, kai Aliyu, kai nake so na ji ra'ayinka yau a nan. Umar ya fuskanci Aliyu, yana matsayin halifa. Umar yana wa Aliyu yana fada sayyidina Umar a lokacin. Sai Aliyu bin Abi Talib ya ce, "In kanu qalu bi ra'ayin faqad akhta'a ra'yuhum." Ka san Aliyu ma jarumi ne, tsaye ne, ba tsoro. yace waɗannan ƴan uwana wa inda ra'ayinsu suka gaya maka wannan fatawa cewa ba komai a gare ka dangane da wannan yaro jariri da ya mutu to lalle ra'ayin nasu sun yi kuskure kaga wannan yake nuna maka cewa ashe kai zaka iya faɗar ra'ayi ko ka zauna akan ra'ayi ka zama kana kan kuskure yanzu sahabbai ne waɗannan jumhur na sahabbai suka ba sayyidina Umar fatawa suka ba shawara akan wani ra'ayi Ali bin Abi Talib ya ce kuskure suka yi idan har sahabbai suna iya haduwa su yi kuskure akan wata fahimta kai kai wane ne da ba za a ce kai kuskure ba saboda Allah mu yi wa kanmu adalci in ba addinin ake yi sai dai in wani abu daban kuma ake yi yace to sun yi kuskure yace wa in kanu qalu fi hawaka falam yansahu in ku sun faɗa ne dan su goyi bayan son zuciyarka kai Umar dole to lalle ba su yi maka nasiha ba kuma sun zurma ka wannan kuma babban hujja ne da yake nuna ‘yan abiyari ma sha kiɗa ko kuma ‘yan gindin sarki ko ‘yan gindin gwamna ko ‘yan gindin shugaban ƙasa masu gaya masa ƙarya ko masu gaya mai son zuciya. Kaga waɗannan sabon Allah ya kare su ba za su faɗi ra'ayi da son zuciya don goyon bayan Umar kaɗai ba, amma Aliyu sai da ya ƙwanƙwashe su ana tauna tsakuwa ne don aya ta shiga uku. Idan har sun gaya maka wannan ne don kai shugaba ne, don su bi bayan ra'ayinka da fahimtarka da son zuciyarka to ba su yi maka nasiha ba kenan duk shugaban da ya zauna aka zo ana ba shi jaridun ƙarya shugaban da ya zo ya zauna ƴan fada suna gaya masa ƙarya ana wahala ana cewa ka ai ranka dade ana godiya a mulkin ka ai mutane yabo suke ta yi ai kaza kaza kaza ƙarya suke maka ka tura a tambaya ko ka je da kanka ka bi cikin talakawa ka gani kamar yadda gwamnan Maiduguri zulum yake yi yana bin gida-gida na talakawa yana gane halin da suke ciki na gaskiya Allah ya taimake shi kar mutum ya zo ya zauna a lafka masa babbar riga ana masa jiniya an kewaye shi da bindigogi ana masa kaza ana ba shi maganganu ba tare da ya bincika hakikanin abin da ke faruwa ba dan galiban wasu na gindinkan nan kawai yan an giza ka ne a ce kaza ana jin daɗi kuma ana wahala ka ci ce ma ana zaman lafiya kuma ba a zaman lafiya fita ka je ka leƙa da kanka in kayo mutanen adalci dan me zaka ji tsoron shiga gidajensu da unguwanninsu idan kayo mutanen adalci dan me zaka ji tsoron shiga kasuwanninsu idan kayo mutane adalci baka ci kuɗinsu ba kayo musu aiki dan me zaka zo kana yawo da bindigogi da motoci sai an doddoki kowa ka wuce wani irin mulki ne wannan to su gaya wa junansu gaskiya suke Aliyu ya ce, To, lallai in sun bi bayanka ne don ra'ayinka, to ba su yi maka nasiha ba, ya ce, Amsar ita ce, Ara diyatahu alaika, ina ganin ya kai sayidina Umar sai ka biya diyan yaron nan da ka kashe shi. A'a, ya ce, Saboda me, ya ce, Li'annaka anta afza'taha, kai ka tsoratar da uwarsa. ta zo ta yi naƙuda yaron shi ma ya fito a tsoraci a firgice har ya faɗi ya mutu kuma ta dalilin kaɗan nan ya mutu umar ya juya ya ce zan biya diya ya ce wa danginsa a taimaka masa da fi sabilillahi a haɗa a biya diya ka duba khalifa na annabi sayyidina umar ya sa an tattara diya daga dangi saboda bai da kuɗin ba da su wallahi Umar ibn Khattab bai da su diyar mutumin da zai biya sai dangin suka hada aka biya diya ka duba take an samu sabani ashe har shugaban kasa ko shugaban duniya yakan iya sauka daga ra'ayin sa yabi ra'ayin na kasa da shi to ko mai gida ne yake zaune a gida ya zo yanki shawara mu wajen nan ba za a yi kaza ba ba wanda ya sai mana kaza ba ku da hankali marasa hankali dabbobi kaza kaza sai wani yaro ya ce baba ayi hakuri a ƙara tunani akan wani sha'ani baba ka je ka duba ka gani to ina baka shawara baba ka koma din ka sha kankana ka nutsu ina ta kiran kankana saboda naga akwai kankana ne a kusa da gurin nan fa ina fata ana fahimta kenan na ƙasa da kai zai iya baka shawarar da za ta amfane ka matarka za ta iya baka shawarar za ta amfane ka ina fata ana fahimta kun ji wannan misalin to akwai wani sabani tsakanin Umar da Abdulaziz da Umar da kuma Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud jama'a sahabi ne mai daraja mai matsayi mai ɗaukaka masanin alkur'ani kuma ana ganin min a'lamin nasi bi sunna ya san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum ne na kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama li kasrati mulazamatihi lahu saboda yana yawan lazimtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ai mu sahabbai da yawa mu mun dauka Abdullahi dan Mas'ud da shi da mahaifiyarsa ai suna cikin ma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kullun sai kaga mahaifiyar Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud duk a gidan Annabi mu mun dauka matsayin gidan Annabi ne mu mun dauka ahlul bait ne Abu Mas'ud al-Badri yake cewa um, wata ran naga Abdullahi bin Mas'ud yace ma a'lamu ni dai ban taba sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taraka ba'dahu ahadan a'lamu bima unzila bima anzala Allah ta'ala min hadha al-qadim ban taba sanin a duniya annabi ya mutu ya bar wani mutum da ya san alqur'ani sama da wannan mutumin da yake zuwa ba ya nuna Abdullahi dan Mas'ud malam masanin alqur'ani ne oba iyaka har kira'a ce da shi ta sa in an zo magana qur'ani a cikin sahabban manzon Allah an zo ibnu mas'ud fatiha ake ai juya da haka shi wannan abu mas'ud al-badri yake fada abdullahi bin mas'ud mutum ne masanin Allah masanin alqur'ani abu musa al-ash'ari yake cewa kwarai ya cancanta laqad kana yashhadu idza ghibna idan mun yi fashi a majalisin annabi abdullahi bin mas'ud yana nan kullum kuma wa yu'zanu lahu idza hujibna shi ana yi masa izini ya shiga gidan annabi mu ko an hana mu shiga amma ibnu mas'ud sai a ce ka shiga annabi yana so ku gana ai dole ya san qur'ani ya san ilimi umar ibn al-khattab sanannen mutum ne wato da fiqhu da matsayi da daraja abdullahi dan mas'ud in ka gwara shi da shi da umar akwai haɗin kai sosai a tsakaninsu dan ana ma cewa ibnu mas'ud min rijali umar Ibn Mas'ud yana cikin yara mazajin Sayyidina Umar da yawa yana tarayya da Sayyidina Umar Abdullahi ibn Mas'ud a cikin ijtihadat fatawowin su da yake barwa bai fiye saba wa Sayyidina Umar ibn Khattab ba da yawa daga cikin masu tarihi na musulunci suna cewa Ibn Mas'ud min aktharin nasi ta'assuran bi Umar Ibn Mas'ud yana cikin mutanen da suka fi kowa tasirantuwa da sayyidina Umar yace sau da yawa suna ittifaki akan fahimtar su da waye waye da sauransu yace amma abun mamaki sukan samu sabani a tsakanin su wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya sauka daga kan fahimtarsa na raban gado dangane da wato abin da ya shafi aljaddu wal ikhwa malaman fiqh sun san wannan matsalar jaddu wal ikhwa shin idan akwai kaka kakan mamaci akwai kuma ƴan uwan mamaci al ikhwatu wal aqwat zaid ne ya mutu yana da kakansa a raye zaidun nan kuma akwai kannansa akwai yayyansa maza da mata shin kaka yana kore ‘yan uwan mamaci a cin gado, ko kuma yuqasimuhum suna yin tarayya. Wannan saɓani ne mai faɗi mai girma a cikin matsalar rabon gado, ta wanda suke wasu suna cewa kaka ya hana cin, in dai mutum ya mutu yana da kaka, to kamar kakan nan zai tsallako ya zama matsayin ubansa ne. sai su hana kakan nan sai ya hana ƴan uwansa jin gado to Abdullahi ibn Mas'ud yakan koma ra'ayin kansa ra'ayin Umar dangane da raban gadan ƴan uwa da kaka wani lokacin as-sulus wani lokacin as-sudus zan zo ne bayani daga baya amma sun yi sabani duk da haka duk da wannan intimacy wannan haduwar kai kusanci da juna tsakanin Ibn Mas'ud da Abdullahi da, da Umar wallahi sai da aka samu sun samu sabani a tsakaninsu dan a nuna ma tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa ko haƙori da haƙori ko harshe kawai sai ka ji ka cije harshen ka wata rana a'a Abdullahi ibn Mas'ud yana ɗabi'ar a sallah yana ɗora hannunsa wani akan wani ba qabdu yake ba tatbiq yake yi ya ɗora haka shi kuma Umar yana da hannun yana da ra'ayin a rike hannun ba a dora wani tafi kan tafi ba suka yi sabani wannan yace ka rike ra'ayinka ni ma in rike ra'ayina idan an yi ruku'i ibn mas'ud yana hana mutum ya dora hannayensa akan gwiwansa ya damke gwiwarsa shi kuma Umar yace duk wanda yayi ruku'i ya rungumi gwiwarsa ko ba gwiwa ake cewa ba shugaba gwiwa ne ko yawa dan na san ba Hausa kuka iya sosai ba kai hakuri fa kaga wannan sabani ne ka duba gid wato ra'ayinsu suna tafiya tare suna harka tare amma an zo fahimta wani ga abin da ya fahimta ibn mas'ud yana da ra'ayin duk wanda ya ce wa matarsa an ce alayya haram laraba sukan faɗi mutum haka mutum ransa ya ɓace ya ce wa matarsa an ce alayya haram ke haram ce a gare ni so shi a wajen ibnu mas'ud rantsuwa ce wannan kamar rantsuwa ce mutum ya yi rantsuwa ne cewa bai zai yi kaza ba sai ta yi kaza umar ko ya ce duk wanda ya ce wa matarsa anti alayya haramun ke haramci a gare ni fa hiya talqatun wahida saki ne daya ka duba bambanci wance yace ba saki bane Umar yace saki ne duk da wannan haduwar da suke ka ji wannan duk wannan yana nan a cikin maganganun malaman fiqh Ibn Ibn Mas'ud yana da ra'ayin duk wanda yayi zina da mace sai daga baya ya zo ya aure ta yace mazinata ne haramun ne kayi zina da mace ka aure ta injiwa in ji ibnu mas'ud kuna gane karatun nan in mutum yayi zina da mace a ra'ayin ibla ibn mas'ud fahimtarsa a matsayin sa wanda ya sha hadisai ya koshi ya sha qur'ani ya koshi yace in dai mutum ya zina da mace kuma daga baya zo ya dada aure ya dada aurenta yace la yazalani zaniyani majtama'a matukar sun hadu to to mazinata ne Umar yace sam ibn mas'ud ba haka bane ni a ganina sun yi zina a farko awwaluhu safahan wa akhiruhu nikahan na farko zina ne sifah ne na biyu kuma aure ne me laifi tun da yayi zina da ita ya tuba ta tuba ta yi istibra'i ta tsarkaka sai yazo aka sake kulla musu aure na shari'a babu laifi ya ci gaba da aurenta nikah ne ibnu mas'ud kuma yace sam zina ne to kaga malamin fiqhu wanda suka dauki ra'ayin abdullahi bin mas'ud to su ne zaka ji suna cewa duk wanda ya zina da mace haramun ne ya ƙara aurenta dan ko zina za su ci gaba da yi me dalili sai su ce haka abdullahi bin mas'ud yake bada fatawa kaji daya wani malamin kuma in yazo akan mumbarin su zai ce dan mutum yayi zina da mace in ta tuba ta yi istibra'i ta jini daya liman ya halatta yazo ya sake daura musu aure malam me dalilin ka yace haka Umar ya bada fatawa kaga wannan fa in yana nuna maka wani abu dole fa a cikin tafiyar addinin nan fa sai an samu bambancin ra'ayi amma Abdullahi ibn Mas'ud da ibn Umar da da Umar an zo ana doke doke ko ana raba masallaci ko ana cewa wani kafiri ne ko ana raba aure ba ai to wannan yana nuna fa akwai bukatar sai an je makaranta an yi karatu Ibn Qayyim yayi bayani a cikin littafin alamul muwaqqi'in an rabbil alamin yace akwai al-masail al-fiqhiyya al-kathira allati khalafa fiha ibn mas'ud umar radiyallahu an mas'aloli na fiqhu masu tarin yawa malaman malamai suka bibiya wanda ibn mas'ud ya sabawa mai gidansa ko ya sabawa malaminsa ko ya sabawa halifansa umar ibn khattab waɗannan matsaloli ibn qayyim yace balagat mi'a sun kai mas'ala ɗari sabani tsakanin Abdullahi ibn Mas'ud da kuma Umar ibn Khattab har ma ibn Qayyim ya kawo guda hudu a ciki amma duk da haka lami lafiya ake zaune ba doke doke ba zage zage bari ƙara muku wani misali na uku tsakanin Abdullahi dan Abbas da Zaid ibn Sabit Abdullahi ibn Abbas shine sahabin nan wanda yake masha Allah dangi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaro matashi wanda ya samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah ya mai addu'a ce Allahumma faqihu fi dini wa 'allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassara ya san fassarar alqur'ani shi yasa ma min ayatin fi kitabillah illa wa ibn abbas qawlun fiha babu wata aya a cikin alqur'ani face insha Allah idan ka je ka duba littafin tafsiri wanda suke kula da al'athar irin su ibn jarir tabari irin su imam ibn kathir da sauransu sai ka ga ibn abbas akwai ra'ayinsa da fassararsa dangane da aya kowace aya sai ka ji an ce qala ibn abbas saboda mutum ne wanda yake makarancin alqur'ani almajiransa ma wanda su ya bawa tafsirin alqur'ani ba za su irgu ba a duniya da almajiran almajiransa da makarantarsa ta tafsiri makarantarsa ta qur'ani makarantarsa ta kaza amma wallahi sai da ya samu sabani da shi da wasu sahabbai bari ku ji abin da ya faru um shi ibnu abbas yana tafiya akan ra'ayi irin na sayyidina abubakar da kuma da yawa daga cikin wato a wasu sahabbai shi abubakar da wasu cikin sahabbai suna da ra'ayin in dai an samu kaka din nan da na gaya muku to babu wani maganar ƴan uwa su zo su ci gado yanzu kana da yayanka Musa sai ya mutu akwai kakanku kuma akwai kai akwai kanwarka akwai yarka sai duk kuka taho sai kun ci gadon Musa a ra'ayin Abubakar Siddiq da Ibn Abbas wannan kakan ya kore ku ku tattara kayan ku tabbara ku ci gado ba yara annal jadda yusqitu jami'ul ikhwa wal akhawat fil mawarith me dalili yace kamar uba ne uba ya kore su to shi kakan zai dawo kujera ubansa ne amma abun mamaki Zaid bin Sabit wannan fa Zaid bin Sabit fa ya samu shaida daga Annabi manzo Allah ce afradukum Zaid wanda yafi kowa iya raban gado a cikin kusa abbai shine Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit da Ali bin Mas'ud da Abdullahi Ali bin Abi Talib da Abdullahi ibn Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai dukkan su suna da ra'ayin cewa ba yanda za a yi kakan nan ya kori ƴan uwan nan gaba ɗaya sai dai su haɗu da su da kakan da ƴan uwan la yahjubuhum hajbu hilman baya kore su kaka ba yanda za a yi kori ƴan uwa malam wannan a cikin sahabbai ne fa to wannan abin da ya faru Ibn Abbas ya ji zafin wannan abu. Yaya za a yi muna da ra'ayi da fahimta ni da annabi ya mun addu'a ga sayidina abubakar ga fahimtarsa. Ina fatan ana fahimta. Sannan kuma Zaid bin Sabit da shi da su Ali bin Abi Talib da su Ibn Mas'ud su zo saba mana. Yace ina ma da za mu zo mu haɗu ran sai ba ce wata rana mu zo mu yi rantsuwa tsakaninmu mu da juna. Amma duk da haka bari ku ji abin da ya faru tsakaninsu zan zo in faɗa daga ƙarshen lakcar zan faɗi abin da ya faru tsakaninsu bari ɗan ba mu wani misali don ku gane irin kyakkyawar alaƙa da yake tsakanin sahabbai a junansu yadda suke wa kansu adalci ko da da saɓani a tsakaninsu da kuma yin faɗin maganganu na yabo ga wata kalma da wani da ake ce da shi dirar ibnu damra al-kinani dirar ibnu damra al-kinani wata rana muawiya ibnu abi Sufyan yana mulki ya kira Dira yace kai ka san Ali bin Abi Talib kar ku manta rikicin da ke tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan shi yasa zan kawo muku wannan kissa din ba lokaci amma dai barin ba mu ita a gurguje malam an yi fada an yi yaki kowa ya san tarihin halifancin Muawiya ibn Abi Sufyan kuskuren da aka samu tsakaninsa da Ali bin Abi Talib da wayewa da sauransu amma bari ku ji lokacin da aka zo ana bayanin Aliyu yanda Muawiya yi shi Muawiyan fa shi yace a zo a mai bayanin wayaye Aliyu yake ya kira Birar ibn Damrat al-Kinani yace sifli Ali sifli Aliyan kai mun bayanin waye Aliyu Dirar yace dan Allah amirul mu'minin kai mun afuwa yace bazan maka afuwa ba sai ka ga mun waye Jiran yace to tunda ka ce ba maka barin ga ya maka waye Aliyu yace fa innahu wallahi ba'idul mada shadidul quwa yaqulu faslan wa yahkumu adla yace wallahi ya Muawiya ka sani Ali bin Abi Talib mutun ne mai nisan tunani mutun ne mai ƙarfi mutun ne mai yin magana filla filla dalla dalla mutun ne kuma ajili يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه idan yana magana ilimi ne yake bubbuga daga jefansa Aliyu mutum ne mai karatu mai ilimi sannan ga hikima a cikin dukkan sasanninsa da harshensa yace yastawhishu min ad-dunya wa zahratiha aliyu baya son duniya baya son kwalliyar duniya wa yasta'misu bil-layli wa zulmatihi kuma aliyu yana dauke kewa da dare da duhun dare lokacin da mutane suke bacci aliyu idan sabiu aliyu masallacin dare ne aliyu mai zikiri ne da daddare aliyu mai karatun alqur'ani ne da daddare yace kana wallahi ghazir al-ibrati al-ibrati mutum ne mai yawan zubar da hawaye tawilul fikrati mutum ne mai dogon tunani yuqallibu kaffaihi wa yukhatibu nafsahu yakan jujjuya tafinsa yana haka yana haka yana yi wa kansa zance yana yi wa kansa nasiha yujibuhu min al-libas ma qasur baya sa dogayen kaya masu tsawo suna jan kasa kayansa a dangane suke kamar na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa min at-ta'ami ma jashub ko jashab yana son abinci mai kaushi kamar gurasa kamar biredi wani abu dai ba wai wani abu mai daɗi can mai sa ya sangarta ba ba haka yake ba yace kana wallahi ka ahadina ali wallahi kamar ɗaya daga cikin mu yake ba shi da bambanci da mu yudnina idan atainahu idan muka zo wajensa sai ce ku matso ku matso ku matso wannan shine shifan shugaba dan Allah duk wani wanda yake jagoranci ko a gidansa ne ko matarsa ne ko ƙasa yake jagoranta ko wata jiha ko wasu al'umma yake jagoranta kai ko a makaranta yake jagoranta ɗalibai ya saurari wannan bayanin ka ji sifar shugaba ya ce yudinina idan atainahu in muka zo wajensa sai ya ce ku matso ku matso gashi da barkwanci gashi da yawan wasa gashi da yawan ban dariya yace wa yujibuna idan sa'alnahu idan muka tambaye shi nan da ne yake bamu ainihin wato amsa wa kana ma taqarrubihi ilaina wa qurbihi minna la nukallimuhu haibatan lahu didda kusancin sa da mu da kuma ainihin wato matso da mu da ya kusa da mu da kusa da shi wallahi kwarjinin sa baya sa mu iya mai magana ka san manyan mutane masu daraja masu matsayi ko yaya suka matso da mutum kusa da shi wallahi kwarjini ne da shi an ce wani shugaban kasa ya kira shi ya ce yana so ya zo su abin nan yana zuwa da ya hangi shugaban kasan nan sai sai fitsari ya zo masa tsuwu ya jike wandonsa wani ya je wajen shugaban kasa ya ce zauna zauna yana ce a zauna nan kawai bai san abin nan sai dai ji shi a ƙasa kawai saboda farjini wannan na duniya fa kenan ya ce idan ya yi murmushi kamar lu'ulu'i yace yu'azzimu ahlad din aliyu yana girma mutum mai addini wa yuhibbul masakin aliyu yana san miskinai yace la yutammi'u alqawiyya fi batilihi aliyu bai taba sanyawa mai karfi yaji cewa yana da alama karfi da nasara a cikin barnar da yake yi ba duk karfinka in ka zo wajen aliyu wallahi sai ya nuna ma kai gajiyayye ne wala yai wato wala yai asu da'ifu min adlihi miskini za'ifi baya dauke tsammani daga adalcin Aliyu inda yazo fadar Aliyu kawai dariya zai ya san sai an masa adalci yace fa ashhadu billahi laqad ra'aytuhu fi ba'd mawaqifihi ya muawiya ina shaida ma na rantse maka da Allah naga Aliyu bin Abi Talib a wani wuri na ganshi da daddare wa arkha al-layla sudulahu dare yayi dare wa gharat nujumuhu taurari sun fito يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم dare yayi dare taurari sun fito sai ga Aliyu yana sallah yana kada gemunsa yana karkata yana karkada saboda tsoro yanda ka san kunama ce ko maciji ne ya harbe shi wa yabki buka alhazini yana kuka kukan wanda yake cikin bakin ciki da bashin rai da damuwa yace ka anni asma'uhu al'ana wa huwa yaqulu kamar gani yanzu yanzu ina jin Aliyu yana faɗa ya rabbana ya rabbana ya rabbana yana sallah yana kuka yana ya ubangijinmu ya ubangijinmu ya ubangijinmu yatadarra'u ilaihi yana cewa ya ke duniya yanzu ni zaki zowa ya ke duniya ni zaki halakar ilayya ta'arradti wa idayya tashawwafti ko tashawwaqti ni zaki nuna kina so ni zaki leƙowa kanki haihata haihata baki isa ba duniya gurri ghairi je ki rudi wani ba ni ba kad batattuki salatan na sake ki saki uku ya ke duniya fa umruki qasir rayuwarki gajeriya ce wa majlisuki haqir wurin zaman ki kaskantacce ne wa khatruki yasir kuma hadarin ki akai na kadan ne baki isa ba ahin ahin wayyo Allah na shiga uku ahin ahin min qillati zadi wa budi sabar ban da guzuri ga tafiya mai tsawo wa wahshati tariq ga kadaici akan hanya mai ba da labari yana juyawa ya kalli mu'awiya kawai sai ga mu'awiya ta shi da kuka to in ka tuno wannan kissa to ina so ka tuno abin da ya faru tsakanin mu'awiya da aliyu malam a lokacin fa da ake faɗan tsakanin mu'awiya da aliyu in an jefa yan bangaren can da yan bangaren can in aka yi kisan kai jini ya zuba su suke haɗuwa gaba ɗaya su yi wa junansu sallah Mu'awiya ya fashe da kuka yace hakaza wallahi hakaza wallahi kana Ali ibn Abi Talib haka wallahi Ali ibn Abi Talib ya kasance sahabbai da sauran tabi'ai da wanda suke kusa da shi duk suka fashe da kuka gabaki ɗayan su saboda me saboda wannan kuka da ainihin wato Muawiya ibn Abi Sufyan ya ainihin fashe da shi saboda ya ji labarin dan uwansa da ƙarshe ya koyan uwana ku sani cewa sahabban manzon Allah sun samu sabani a tsakanin su kuma sun ci gaba da rayuwa sun yi wa Allah aiki a hadan su wannan ta sa suka samu nasara tsuntsiya in kana so ka ci nasara akan tsuntsiya ka karya ta take raba ta gida biyu ko gida uku sai ka balla wannan ka balla wannan ka balla wannan ka balla wannan amma in a haɗe take a wuri guda kayi kayi ka lankwasa sai dai su lankwasu tare abokanan gaban mu makiyan mu a duniya gaba daya babu wanda yake shan wahala ake wahal da shi a duniya irin musulunci da musulmai wallahi tallahi a dake mu a hana mu kuka a mana rashin kirki a ci mutuncinmu kuma a zo a ɗauki wani a cikinmu ɗazu muke magana a mota muna tafiya irin matsaloli da suke faruwa na duniya shugaba yake gaya mun cewa ce to ko an yi ma daga cikinmu wasu sai su ware sai su je su ce su ba su aka yi kaza don haka sai a samu dama a damki wasu a kai musu azaba saboda mun raba kanmu waye ce ba za a yi sabani ba dole za a yi sabani yanzu akwai bala'in da ya wuce mana irin halin da muke ciki fi sabilillahi malam mun zama mun zama kaman mu ne dabbobin da karnuka suke farauta duk inda kaji ana kisa ana kashe mutane a duniya to musulmi ne duk inda kaga muna kaskanta muna ci baya to musulmi ne mu ake bunkawa kwaya ai ta turo mana kwaya kasashen mu saboda yaran mu su yi ta shan kwaya su zama yan kwaya kasu zama mutanen kirki kuma a samu wasu ƴan ƙwayan matsiyata suna goyon bayan shan ƙwayar kuma a cikinmu a samu dilolin sayan ƙwayar mutum ya je yi odar ƙwaya ya sayo ta ya kawo ta ƙasarsa ya sa ƴan uwansa su sha yau hatta matan aure suna shan ƙwaya yara a makarantar lafal ko firamare suna shan ƙwaya yarinya budurwa ƙarama wadda ba ta yi aure ba ta saba da shan ƙwaya saboda an ɗaurewa ƙwaya gindi an taimaki ƙwaya an taimaki harkar ƙwaya da baɗala zinace-zinace lalacewa tarbiya namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace mutane su ta iskanci su ta rashin mutunci kuma a taimake su a goyi bayan su wallahi duk wannan kashe mu ne mun fi taruwa a filin ƙwallo ko filin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe akan filin wa'azi an tsiraita masallatanmu sun zama kufai sai wani da wani ne kurin yake wannan abin yake zuwa je sallah amma majoritin matasanmu gaba ɗaya ga su iyayensu musulmi a ƙasar musulmi suka tashi amma tunaninsu na turawa kai ga ka ga kai yanda kake rayuwa inda Allah ya kaddara maka zaka rayu amma gaba ɗaya tunaninka na bature to bai ka tattara kayanka baka tafi gurin turawa wannan shine abin da yake damun al'ummar islamiyya kuma bayan nan mu zo gida kuma muna ta faɗa wani yana ba da labari ya ce fa al'ummar musulmi yau kun san yadda suka zama kamar mutane ne abokanan gaba suka biyo su daga daji da makami da gudu ratatatatatatatata ana gudu duk suka je suka hau bishiya gaba daya suna ganin sun tsira abokanan gaban sai suka dauko abun sare bishiyar suna saran bishiyar su kuma a can sama su da suka gudu sai suka fara fada a tsakanin su kai ni za ka yi dalla matsa sai na turo ka wallahi ana ta kaza ana fa sare musu bishiya a ƙasa su kuma suna ta fada da junansu a sama abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma har sai Allah ya fe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته